من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بلالة في النار bayan haka yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yardar Allah madaukaki da kuma dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwarmu wannan rana ta litinin wacce ta zo daidai da goma sha tara ga watan ramadanu na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta 1439 gashi Allah madaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi daidai wannan lokaci da muka saba taruwa don mu rusuna mu ji fassarar ayoyin alkur'ani mai tsarki karkashin asalin tafsiri mai suna raddul azhani إلى معاني القرآن wato tafsirin da shehin malami abubakar mahmud dum ya rubuta allah maɗaukaki ya gafarta masa a in ba manta ba muna karatu ne cikin suratu shu'ara jiya mun ake karatu daidai kan aya ta 104 don haka yau matashiyarmu ita ce aya ta ɗari ɗaya da biyar a wannan sura mai albarka a kafin malam ya karanta ayoyin shi mai tafsiri ya yi matashiya a kan karatun da za mu fara yau ya ce sun mazakara ta'ala ƙisa ta nuhin ma'a ƙauni wannan shi ne matashiya wato sai Allah maɗaukaki kuma ya ambata mana kissar annabin Allah Nuhu tare da mutanensa irin gwagwarmayar da ya yi da daɗewa da ya yi cikin wa'azi ya zauna shekara dubu ɗaya ba hamsin yana wa'azi amma mutum tamanin ne suka imani da wa'azin nasa shekara dubu ɗaya ba hamsin an walakanta shi an duka shi an jefar da shi an masa izini iri-iri daga ƙarshe Allah ya halakar da mutanensu shi ne Allah madaukaki ya ba mu labarin shi annabi Nuhu alaihi salam ya tabbatar mana cewa annabi Nuhu yana daga cikin manzanninsa na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين na'am إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون na'am إني لكم رسول أمين haka فاتقوا الله وأطيعون eh وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين fattaqullaha فاتقوا الله وأطيعون to kun ji matakan wa'azin da annabi Nuhu ya yi wa al'umma ta sa sai Allah madaukake ya ce kazzabat qaumu nuhin al-mursalin mutanen annabi Nuhu sun karyata dukkan manzanni saboda me bi takdhibihim lahu saboda karyata annabi ɗaya da suka yi sun karyata manzon Allah Nuhu alaihi salam sai Allah ya ce duk sun karyata manzanni لماذا لاشتراكهم في المجيء بالتوحيد saboda dukkan manzanni sun yi tarayya wajen zuwa da tauhidi duk lokacin da ka ji ana maganar tauhidi to ana magana ne akan tauhidi na uluhiyya tauhidin da mushrikai ba sa so a ambace shi ma'anar uluhiyya shine tauhidi da hausa ana cewa tauhidin ubangijintaka tauhidin ba za a bautata wa kowa ba sai wanda ya halitta tauhidin ba za a bi umarnin kowa ba sai wanda ya halitta dan ya ce alalahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin yace ku saurara ya ku bayan Allah lahul khalqu halitta gabaki ɗaya ta Allah ne ko akwai wanda ya ta Allah yin mutane ko yin dabbobi ko kwari ko halittar sama da ƙasa bai da abokin tarayya cikin su shi ya halitta kayansa don haka bayansa ne kuma shi kaɗai za a bautatawa wannan shine tauhidin uluhiyya shine tauhidin da duk al'ummatan sai da suka yi rigima yanzu rigimar da za mu ji ta annabi Nuhu da mutanensa akan tauhidin uluhiyya din nan amma tau- sauran tauhidi na al-asma' wa sifat da tauhidin rububiyya kowane mushriki ya yarda da shi inda ainihin gizo yake saka shine a ce kar a bautata wa kowa sai Allah kar a yi camfi kar a yi gargajiya idan abu ya faru a ɗauko ayar Allah a ɗauko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a samo tushensu daga can ya zama addini to dukkan annabawan Allah manzannin nan sun yi tarayya wajen tahowa da tauhidi ka duba lamba ta guda wani annahu man kazzaba rasulan wahidan kazzaba bi jami'in rusul wato da aka ce kazzaba kazzabat qaumu nuhin al-mursalin mutanen annabi nuhu sun karyata manzanni shine aka ce ai wanda ya karyata manzo guda daya ya karyata dukkan manzanni hina idin qaumu nuhin kafaru bi nuhin alaihi salam a wancan lokaci da ake magana cewa mutanen annabi nuhu sun karyata manzanni karyata annabi nuhu suka yi wala mai kun kabla hu rasulu gabanin annabi nuhu ba wani manzo da Allah ya taba aikowa a kansa aka fara hina idin kaunuhum kazzabu nuhan to a wannan lokacin da suka kasance sun karyata annabi nuhu kazzabu bi jami'in rusul sun karyata dukkan manzanni min ba'di nuhin alaihi salam duk wani manzo da zai go bayan annabi nuhu to sun karyata shi qala ta'ala Allah madaukaki ya faɗa a wata aya cikin alqur'ani cikin suratu ibrahim aya ta tara yace alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum ya ku al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama labarin waɗanda suka kasance gabaninku bai zo muku ba su waye wayannan qaumi nuhin labarin mutanen annabi nuh wa adin da labarin adawa wa samuda da kuma labarin samudawa wallazina min ba'dihim da wanda suka zo bayan ainihin su la ya'lamuhum illa Allah ba wanda ya san su sai Allah ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat haka ne ko wato manzannin su la haula ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat manzannin su sun zo musu da hujjoji bayyanannu faraddu aydiyahum fi afwahihim wato sai suka maida hannayensu suka rufe bakunansu da su ba za su faɗi gaskiya ba ba za su faɗi alheri ba wa qalu inna kafarna bima ursiltum bih suka ce lalle mu mun kafirce mun butulcewa abin da aka aiko ku da shi wa inna lafi shakkin mimma tad'unana ilayhi murib suka ce mu muna cikin shakka dangane da abin da kuke kira mu zuwa gare shi muna kokonto to kaga ƙaryata annabi daya ƙaryata dukan annabawa ne aw li annahu annahu lidul lubsihi fihi saboda tsawon zaman da annabi nuhu yayi a cikin al'ummarsa fa ka annahu rusulun shi kadai ka ce manzanni ne dan mun ambata a baya ya zauna shekara 950 yana wa'azi kawai kamar yadda Allah madaukake ce wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi haqiqa mun aiko annabi nuhu zuwa ga mutanensa falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama ya zauna cikin su yana kiransu su bautata wa Allah shi kadai shi koyi da shi sai da ya zauna shekara dubu ɗaya sai ainihin hamsin ne babu ba a kaza homo tufanu wa homo sai ruwan tufanu ya kama su alhali suna banin tankano su watani fi kaumin da yi tibari ma'amaru aka ce kazzabat kaumu nufi to wannan ta'anisi da aka yi wai an yi ne don lura da ma'anansa wa tafkiru bi itibari lafzihi ana an yi masa tafkiri kuma saboda lura da lafazinsa id qala lahum akuhum yayin da dan uwansu yace da su nasaban dan uwa ne na jini na dangantaka id qala lahum akuhum nuhun ala tattakuna allah annabi nuhu yace ya ku al'ummata ba kwa jin tsoron Allah ne fa tu'minu fa tu'minuna ku ba da gaskiya da shi inni lakum rasulun amin lalle ni manzo ne amintacce gare ku ala tabligi ma ursiltu bi bisa ainihin isar da abin da aka aiko ni da shi da aka yace musu fattaqullaha ku kiyaye Allah ku ji tsoron Allah bi tarkil kufri ta hanyar barin yin kafirci wa di'uni ni kuma da fi ma amurukum bihi cikin abin da nake horon ku da shi min tauhidillahi wa da'atihi na kadaita Allah da yi masa da'a kuma wannan wa'azi da nake muku wa ma as'alukum alaihi min ajr ba na roƙon ku ba ni lada akan wannan wa'azi ai ala tabligi fa tasqul alaikum ijabati bi sababi ballantana ma amsa wa'azin ya zanya muku nauyi saboda in kun karba sai kun biya ni in ajariya ai ma ajariya illa ala rabbil alamin ladana bai kasance wajen kowa ba sai a wajen ubangijin talikai fattaqullaha wa adi'u ku ji tsoron Allah kuma da a aikar rarrahu ta akidan ya maimaita wannan ne dan ya karfafa magana wa hasanahu ka qawlil awwal murattaban ala risalati wal amana kaman maganar farko da yace inni lakum rasulun aminun kaga ya jeranta abu shi manzo ne kuma shi amintacce ne wa thani murattaban ala adami su'alihi ajran minhu nabi kuma yace yayi magana cewa shi baya neman wani lada a gurin su wa tanbihu ala dilalati kulli wahidin min amanatihi wato da fadakarwa akan abin da kowanne da yake nuni na amanarsa wa hasmi dam'ihi ala alwujubi da'atihi da kuma yanke tsammanin su bi shi su da da'a fi ma ya da'uhum ilaihi cikin abin da yake kiran su zuwa gare shi fa kaifa idza jitama'a to yaya idan abu biyun suka haɗu na'am
قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون na'am قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشكرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال rabbi قال رب إن قومي كذبون mhm فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين na'am فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون sauran fa ثم أغرقنا بعد الباقين to إن في ذلك لآية mm وما كان أكثرهم مؤمنين na'am وإن ربك لهو العزيز الرحيم Allahu akbar Allah madaukaki yace qalu sai suka ce wa annabi Nuhu duk wa'azin da yayi da bayanan da ya musu bayan ya kare sai suka ce anu'minu lak yanzu mu za mu bada gaskiya da kai wattaba'aka al-arzalun al-hali makaskanta talakawa su ne masu ma biyayya wa fikrati wa atba'uka arzalun ai jam'u tabi'i ai asafala makaskantan mutane su ne arzaluna kalhakatu kamar masu masaka wanda zai samu auduga ya gurge ta ya fidda ya yi zare da abawa wal'asakifa da masu ƙananan sana inna ma kanu atba'ul anbiya'i qabla al-aghniya talakawa su ne sukan kasance masu bin annabawa gabanin masu kuɗi su bi saboda mai littila'il agniyai ala ri'asati saboda su mawadatan nan suna son ainihin shugabanci wa raqdihimul infika minha ba sa so su rabu da shugabanci haka ba za su bi sunna ba ba za su bi gaskiya ba wal anafatu min al inqiyad lil ghayri kuma suna kishin yin biyayya ga wani وهذا غالب أحوال الدنيا wannan shine galibin hali na duniya fa fil hadith alladhi akhrajahu al-bukhari ya zo hadisin da imam al-bukhari ya fitar a hadisi na bakwai ko wa muslim da imam muslim hadisi na 1773 qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace أخبرني أخبرني أبو سفيان يتي أبو سفيان يا باني لا باني قال لي قيصر يتي قيصر يا قيام عظيم الروم سألتك أشراف الناس يتبعوه أم ضعفاؤهم yace na tambaye ka lokacin da Abu Sufyan suka je wajen sarki Kaisara bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana kuma yana bayyana da'awa ta tauhidi shi sai yana musu tambaya yace na tambaye ka madaukakan mutane ne suke bin annabi ko masu rauni fa za'amta an fa za'amta du'afa'ahum sai kace masu bin sa sune masu rauni talakawa wa hum atba'ur rusul to da ba su ne masu biyayya ga ainihin manzanni an gane abdu'afa'u almu'minina masu rauni mumine wa allala ala adami dardihi ya ainihin yi ta'alili akan rashin haka ne anu'minu lak to na gane wancan bayanin ya ciki a can qala wa ma ilmi bima kanu ya'maluna yace ainihin ayyu ilmin li wani ilimi nake da shi dangane da irin abin da suke aikatawa ba sun ce za- ba za su bi shi ba alhali mabiyansa talakawa ne makaskanta ya ce to ni ba ba ni da ilimi ko ainihin menene ilimi na dangane da aikinsu ai lam ukallafu ilma bi a'malihim ba kallafa mun in samu ilimi dangane da ayyukansu ba inna ma kulliftu an ad'uhum ila al-imani an dora mun ne kawai na kira su zuwa ga imani wal itibari bil iman abun lura shine imani ba kudin ka ko talaucin ka ba la bil hirafi ba sana'a ake kula da shi ba was sana'i ma'anar su daya in hisabuhum illa ala rabbi sakamakon su baya gun kowa sai wajen ubangiji na fa yajazihim zai saka musu law tashkuruna inda kuna sani ai talabuna zalika ma ayyartumuhum da ba ku ainihin aibata su ba wama ana bidaridil mu'minin ni ban zan mai koran masu imani ba dan ba su da kuɗi ay radda lima ash'ara bihi kalamuhu wannan yana raddi ne ga abin da maganarsu take nuni a kai min ɗalabihim minu an ya ɗaru da zu'afa al-mu'mini saboda sun nemi annabi ya kori talakawa masu rauni muminai sai ya ta'alile rashin koransa faƙala in ana illa nadirin mubin ni ban kasance ba face mai gargaɗi ko mai bayyana gargaɗi ai bayyinil inzari lil mukallafina ina bayyana gargadi ga wayanda suke baligai wa zajaruhum anil kufri wal ma'asi da yi musu tsawa ga barin kafirci da sabo sawa'un kanu min al a'izza aw min al aradil kuma wannan wa'azi daidai ne cikin manyan mutane ne ko kuma kaskantacce bal madalubu minhum al iman abin ne ma kawai a gunsu sune zan mu'mini faman jaa bihi fa huwa minni duk wanda yazo da imani to nawa ne wa man lam ya'ti bih wanda bai zo da imani ba fala alaqata baini wa bainahu ban da alaka da wanda bai da imani wala dalibu minhu ghayra zalika bana neman wani imani a wajensa fala yunasibuni an adruda man ittaba'ani bai dace ba gare ni in kori wadda ya bi ni fi maqsudin liman yu'ariduni li hawahu don wata manufa ta wadda yake saba min don san ransa kama dalabar mushrikuna minan nabi sallallahu alaihi wa sallama ib'ada du'afa kamar yadda su ma mushrikai wannan al'umma sun nemi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da ya kori talakawa masu rauni da suke tare da shi kasad ibnu abi waqas kaji bayan Allah mai daga nan duniya yana daga cikin mutum goma da aka yi musu albishir da aljanna wa ibn mas'ud da abdullahi dan mas'ud wa khabbab bin arat da khabbab dan arat wa ammar bin yasir duk talakawa ne tsinsa a gaban annabi sai imani na gaske wa bilal kaji bilal babban bawa mu'azzin rasulullahi mu'azzin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ladanin annabi ne wa nahawhum suka ce duk a kore waɗannan talakawan mu manyan gari za mu zo mu zauna amma ya za mu zauna da gyartai a gun ɗaya eh shi gyartai kamar wai ba mutum ba ne sana'ar gyartantakan suke kallo suke walakantawa wa kana zalika bi makka wannan abun haka ya faru a makka qabla an ya kuna fi sahabati ahalus sufa tun gabanin a samu mutanen da annabi ya musu rumfa a gaban masallacinsa na madina har yanzu an yi rumfar ko sai dai ta mai kyau ce ta yanzu fa'anzala Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya ya fara da la'an nahiya ya ce wala ta ɗaru lillazina ya da'una rabbahum bilgadati wal ashi yuriduna wajha ya muhammadu kada ka kori waɗanda suke bautar ubangijin su safiya da marece kuma bautar da suke safe da marece nan yuriduna wajha suna neman yardar ubangiji ma alayka min hisabihim min shay'i babu wani hisabinsu a kanka wa ma min hisabika alaihim min shay babu hisabinka a kansu fata ɗari da humballanta naka kore su ga barin majalisinka fata kuna min al-zalimi ka zan daga cikin amaniya kun ga shi annabi baya kinka dan baka da abin duniya har ma daga cikin addu'o'in annabi yana roƙon Allah hubbal masaki Allah ya sanya masa kaunar talakawa da gaske yake ko dan zai hana kansa ya wa talaka na'am ina ne wa kadhalika fatanna babahum bi ba'd Allah ya ce haka muka jarabci sashin su da sashi liyakulu a haula imanallahu alaihim min bainina dan su ce yanzu wa'annan ne Allah ya musu baiwa muna kallo a tsakanin mu alaysa Allahu bi a'lamu bi shakirin yalla ba Allah bane mafi sani da masu gode masa bala haka yake don haka sai Allah madaukaki ya nuna mana cewa abun lura shine imani na'am wala in fahuna faƙadul hujjata a nan ne suka rasa hujjar da za su faɗa ba wala ja'u ila quwwatin maddiya sai suka koma kuma zuwa ga ƙarfi na gangar jiki ko ƙarfin mulki ko ƙarfi na dukiya kalu sai suka ce la in lam tantahi ya nuhu kai annabi nuhu wallahi in baka daina wa'azi kana kira zuwa ga tauhidi cewa a rabu da lata da ainihin wato alabi da manyan gumaka na farko waddu da ya uku da ya gudu da nasuru in baka daina wannan ba amma ta kuluhu lana ga abin da kake faɗa mana minat taswiyati ko na daidaita ainihin wato abin bautan bainana wa bainal arazil kana daidaita tsakaninmu da talakawa wa tarki taqaliduna ka ce mu bar al'adunmu wa ibadati alihatina mu bar rotan allolinmu mimma yarfa'u darajatana wanda wannan yake ɗauka darajarmu ala atba'ina bisa mabiyanmu wallahi la takunanna min almarjunina zaka nan daga cikin ababan jefewa bil hijarati zamu ma rajamu da duwatsu aw bi shatmi ko mu tsine maka albarka fa ya isa min sai annabi nuhu ya ɗebe tsammanin wayannan mutanen kan gararru ne ba za su biyo azi ba kada sai ya ce rabbi inna qaumi kazzabun kaga ya kai kara yace ya ubangiji lalle fa mutane na sun karyata ne faftah baini wa bainahum fathan kai hukunci tsakanina da su hukunci bayyananne wa najjini wa mamma iya minal mu'minin ka tseratar da ni da wanda yake tare da ni daga cikin mummune min ma aradan kuffaru bina ga barin abin da kafirai ke nufi da mu kala zalika lamma ya isa min imanihim ya faɗi wannan ne a lokacin da ya ɗebe tsammani ga imaninsu kala ta'ala sai Allah madaukake ce fa anjaynahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhun sai muka tseratar da shi da wayanda suke tare da shi cikin wani jirgin ruwa wanda yake cikakke shine mashhur mamlu'un minan nasi wal haywani wal tayri yana cike da mutane da dabbobi da tsuntsaye thumma agraqna ba'dul baqin bayan sa sai muka lotsar da sauran daga cikin mutanensa thumma aqaba ta'ala bi mithli ma taqaddama sannan sai Allah madaukaki ya taqibi da irin kwatankwacin abin da ya gabata minal qasasil mutaqaddima na kisosin da suka gabata littihadil magza saboda ma'anansu ɗaya ne faƙala ya ce inna fi zalika la'aya lalle cikin wannan akwai aya wa ma kana aktharuhum mu'mini mafiya yawan su ban zan masu imani ba wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim lalle ubangijinka wallahi shine mabuwayi mai rahama afhama annahu law kana nisfuhum mu'minina لما أخذوا بتأثير الرحمة عن العزة في السياق wannan aya abin da take fahimtarwa inda a ce rabinsu sun yi imani da ba a kama su ba da ainihin laifi saboda rahaman ta yi jirkiri ga barin ainihin izza ta ubangiji a siyakin aka ce wa ma kana aktaruhum mu'mini wa inna rabbaka sai aka ce lahuwal aziz sai aka kawo arrahim a karshe thumma zakara ta'ala qissata hudin ma qaulihi yanzu kuma Allah zai ba mu labarin annabi hudu tare da mutanansa li bayani gaddi sura dan a mana bayanin bukatar wannan surar faqala yace
كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون نعم تتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين bayan haka وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم na'am Allah madaukake ce kazzabat adunil mursalin adawa sun karyata manzanni kaga su ma annabi dai suka karyata ai adun ismu qabilati hudu adawa da aka ce adun din nan suna ne na kabilar annabi hudu sumiyat bi ismi abihimul a'la an ambace su ne da sunan kakansu wa kana min sama ibn nuh ya zan daga cikin ƴaƴan sam dan gidan nuh wa man kazzaba rasulan wahida duk wanda ya karyata manzo guda faqad kazzaba jami'ar rusul ya karyata dukkan manzanni إذ قال لهم أخوهم يا إن دان أوانسو النبي هود ندن غنتكا شيني هود يتي دسو وكان تاجرا شي النبي هود التاجري ne dan kasuwa ne da jarin sa kuma ga wani an gane jamilu surat kuma kyakkyawan mutum ne kaje baiwa ko ga kyau ga kudi annabi ne kuma mamno ne hudu ke yushbihu adama yana kama da annabi adam wa asha min al-umri 464 ya rayu a rayuwarsa shekara 464 sana mana yace wannan magana zakarahu ibn asakir fi tarihi dimashq ibn asakir shi ya ambaci wannan magana a tarihin damascus a ƙasar syria ko a mujalladi na ɗaya shafi na talatin wafi darril mansur ya zo cikin darril mansur littafi ne mujalladi na uku shi ma shafi na ɗari hudu da tamanin da takwas kana umru hudun wato rayuwar annabi hudu ta kasance arba'u mi'atin shekara ɗari hudu wasu na taini wa saba'in da saba'in da biyu ya sha babban da wancan ku min hadisi abi huraira ta ku radiyallahu anhu wannan riwaya ce ta imamu abu huraira allah ya da shi wanzur fathul qadir ka duba littafi mai suna fathul qadir mujalladi na biyu shafi ɗari uku da goma sha takwas ya ce ala tattakun ya ce ba za ku ji tsoron allah ba haka hu ala taƙawallah haffahum ala takawalla ya kwadaitar da su ne akan su ji tsoron Allah yace inni lakum rasulun amin lalle ni manzo ne amintacce zuwa gare ku shine rasulun amin fattaqullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah ku mun da ai ijtanibu azabahu wa ghadabahu ku nisanci azabar Allah da fushinsa bida'ati fi ma ad'ukum ilayhi min al-iman ta hanyar yi mun da'a ga abin da nake kiran ku zuwa gare shi na imani kuma wannan kira da nake muku wa ma as'alukum alaihi min ajrin bana tambayar ku bana roƙon ku ku bani lada akan fatasqul alaikum ijabati bi sababi ballantana ma wannan ya jawo sababin da za ku yi jinkiri wajen ainihin amsa kiran da nake muku ba ko kanku ake wani in ajri illa ala rabbil alamin ladana bai kasance a wajen kowa ba sai a wajen ubangijin talikai haka zan rusulu haka ne duk manzanni suke ta tara da ku kalimatun fi da'awati ila tauhidi kalmominsu suna jere iri ɗaya wajen kira zuwa ga tauhidi wa ma'rifatil haqqi wa da'ati da sanin gaskiya da kuma da'a gare ta bima yuqarribu mad'uwa ila thawabihi ta'ala ga abin da zai kusatar da wanda ake kira zuwa ga samun lada wajen ubangiji madaukaki wa yu'iduhu an iqabihi abin da zai nesantar da shi ga barin ukubar Allah wa kana al-anbiya'u muftaki mutafakkina muttafiqina ala zalika duk annabawa akan haka suka yi ittifaki kowa abin da wancan yayi haka yake wa in ikhtalafu fi ba'd at-tafari'i ko da sun yi sabani a bangaren reshe na shari'a amma a wajen tauhidi tushe ɗaya ne mubarri'ina anil madami'i da niyyati wato suna kubutar da kansu ga barin kwaɗayi na duniya wal agradid duniyawiyya da dai dukkan wata bukata ta duniya ba shi annabawa suke yi ya za a yi a gyara lahira shine aikinsa sai ce atabununa bi kulli ri'in yanzu kwa je ku dora yin gini a kowane guri murtafi'un madaukakin gini min al-ardi a ƙasa ku yi wata alama ai bina'an alaman lil marrati wai ai wani gini da zai zama alama ga masu shudewa ai mabani kal'alam fil irtifa gini wanda za a yi shi kamar babban dutse yayi tsawo a sama wasu malamai suka ce irin gidajen wasa da ake ginawa daga wannan ne ya taso in aka yi ma wata stadium ka ji kudin da ake kashewa sai ka sha mamaki sai ce mi ta batu na ku kwa gani kuna sayan wasan ku ai bi man ya murru biku duk wanda ya zo zai shuɗe ta gun to ga gurin wasa ne wa taskaruna minhum kuna ma wasu izgili wal jumlatu halamin zamiri tabununa wa tattakibuna masani'a bayan haka kuma kuna rikan wasu masana'antu ai dan masna'a wa huwa kullu bina'in shine kowane irin gini shine mai lamba daya fahiya abniyatu sune gine-gine wa kusurun da benaye au husulu ko wata katanga da ake mabaniyatun kama fi kauli ta'ala an kauli salihin kamar yadda ya zo a faɗin Allah maɗaukaki dangane da maganar annabi salihu واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد كتنا يا إن الله يسنيكم وما يا أبا القسا بايا تبير عداوة وبوأكم في الأرض يذو ندكوا أبا القسا تتخذون من سهولها قصورا كنا عينهم ركم كنا عينهم واتو من ينبينا daga ainihin kan ƙasa ɗin wa tanhituna aljibala buyuta kuna kuma kwakule duwatsu saboda ƙarfinsu su gini da shi bakuru ala Allah Allah ce ku tuna da ni'imominsa wala ta'afaw fil ardi mufsidin kar ku tafi kuna masu barna a ban ƙasa wa qila al wasu kace abin da ake nufi da wannan shine al tabki kaman dam ay haybanan wa birakan gurin matarin ruwa da ainihin kududdufi ta jima'una fi ma inda za ku dinga tara ruwa fahiyar min kubailin sahariji wanda yana daga cikin abin da ya kamaci abin wasa wal masna'atu laha aful yau da kuma irin masana'antu wanda suka cika yau mawabi'ul intajat wurin da ake ainihin wato kera kayayyaki production shine intake mithlu masna'u thalj kamar gun da za a fitar da kankara wa masna'un nasdi da masana'anta ta saka kaga masaka kenan wa yumkinu an takuna hiya al-murad fi zalika al-waqti ta yi abin da ake nufi kenan a wancan lokacin fa adimat bi halaki aliha sai aka rasa ta saboda halakan masu ita qultu malai sai zai nace wallahu a'lam Allah dai shi an mafi sani هذا لا يعني أننا نترك لغيرنا الإنتاج wannan ba ana nufin mu bar ainihin masana'antun da za mu fitar da kayayyaki ga waɗanda ba mu ba wato waɗanda ba musulmai ba wa taqaddumu da kuma ci gaba fa nakunu mustahlikina sarfatan sai mu zan ababan da za a ainihin samu galaba a kansu a ɗan lokaci wa yakunu da'amuna sai abincinmu ya kasance wa dawa'una da maganinmu wa malbasana da tufafinmu wa markabana da abin hawanmu wa aslihatina da makamanmu fi yadda gairina su zan wasunmu ne za su yi mana ba haka ake bayan komi daga china ne ko yadin ka china wannan tarki china waya komi wannan kasala ne da rana ce yi kokari kai maka kwatanta mutanen da ai saka suke yi da jima kowa zai yayi abinsa ka dogara da wani ba shi da kyau kama huwal halin yau mana ce kamar yadda a yau haka mutane suke hasbunallahu wa ni'mal wakil addu'a ce Allah ya ishe mu madalla da wannan madogara bal najtahidu ba haka ba za mu yi kokari wa nabdhul kusara juhudina za mu ba da ainihin duk wani ƙoƙarin mu fi intaji wajen wato ƙirƙirar ababai wata ƙaddumu da kawo ci gaba wa bil hadisin da zai aka rajahu musulun fi sahihi ya zo a hadisin da imam musulun ya fitar a sahihinsa hadisi na 2664 an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga imam abu hurairah Allah ƙara ya dagare shi ya ce, Al-mu'minul ƙawiyu, mumini mai ƙarfi, khairu wa habbu ilallahi min al-mu'mini ba'i, shi ya fi soyuwa, ya fi alheri a wajen Allah akan mai imani kuma mai rauni. Wa fi kullum khairu, kowanne akwai alheri tare da shi, tunda dai mumini ne, ko da yana da rauni akwai alheri tare da shi. amma wancan ga imani ga kuma ainihin wato ƙarfi to ya fi wancan ifris alama ya fa'uka kai kwaɗayi ga abin da zai amfanar da kai wasta'in billahi ka nemi taimako da Allah wala ta'ajas kar ka gajiya wa in asabaka shay'un in wani abu ya same ka fala taqul law anni fa'altu kaza wa kaza kar ka ce da kaza nayi da kaza bai faru ba ولكن قل سيدك سي قدر الله وما شاء فعل wannan kaddara ce ta Allah abinda Allah din ya so shi ya aikata wama sha'a fa'ala haka ne ko fa inna law tabtahu amala shaytan duk lokacin da kaji law shine da na sani tana bude kofa ne ta shaytan na'am la'allakum takludun wai kuna irin wayannan masana'antu kamar za ku dawwama fiha fala tamutuna ba za ku mutu ba wa idza badashtum bi darbin aw qatlin in kuka yi dam'a ta bugun wani duka ko kisa badashtum jabbari sai ku yi dam'a masu kuna masu girman kai min gairi ra'afa ba kwa tausayawa alqusuwatu qulubukum likusuwati qulubikum ko saboda bushewar zukatanku fattaqullaha ku ji tsoron Allah wadi'un kumun da'a bima amartukum bihi cikin abin da na umarce ku da shi wattaqullazi amaddakum ku ji tsoron wanda ya dade ku ai an'ama alaikum ya muku ni'ima bima ta'lamuna da abin da kuka sani min alkhairati duk wani alherin da ka sani to Allah ne ya dade ka da shi amaddakum bi an'ami ya daɗe ku da dabbobin ni'ima ai jam'u ni'ami wahiyar ibulu in ka ji an ce dabbobin ni'ima malai ce wahiyar ibulu su ne raƙuma amale walbakar da nagi saniya walganar da awaki da tumaki su ne ganar wa banina kuma ya daɗe ku da yaya wa jannatin wa uyun ya kare ku da gonakai da marmaro idan ruwa anharu ai amadakum bima ta'lamuna ya dade ku da abin da kuka sani min alwa'in ni'ami alhasilatu lakum na dabbobin ni'imomi da ke tabbace gare ku thumma fassala hadha al-ijmal bi qawlihi sai ya tafsilin wannan abu da ya hade a dunkule yace amadakum bi an'ami ya dade ku da dabbobin ni'ima ila ka zuwa karshe fa inna tafsila ba'da al-ijmali ayi bayanin abu bayan an kawo shi a dunkule wa tafsiru ba'da al-ibham ayi fassara bayan an rufe ada talatin nafsi ya ya fi shiga rai a gane shi inni akafu alaikum azaba yawmin azim yace lalle ne ina jiya muku azaba ta wani yini mai girma a duniya da lahira in asaitumuni in har kuka saba mu to ina ga akan wannan za mu taƙaita in Allah maɗaukaki ya kai mu gobe za mu ɗora daidai kan aya ta 136 kenan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
akwai sanarwa kamar haka ya sa sai a fara kuma a rika jefowa ta kada to shi kenan akwai sanarwa kamar haka da farko akwai wata mata ta aiko da kudi naira 500 a kwamitin marayu kuma ta ce tana nema a sa ta a cikin addu'a jimlar kudin da aka samu ga kwamitin marayu daga wajen mata ya zuwa yanzu shine naira biyar kenan sannan akwai taimako da har ila yau daga wurin da mata suke tafsir da suke bayarwa na hidimar tafsir sun tara kudi naira shida a wannan rana kuma sun kawo ta shiga hannu sannan akwai wata takarda da aka rubuto ta batun wani bawan Allah da ya musulunta ake nema masa taimako a cikin ma an turo ta a neman taimako to wanda ya rubuta wannan takardar in ya ji sai ya nemi ustaz Alhaji Tata akwai kwamitin da suke lura da irin waɗannan waɗanda suka musulunta kuma ya ce ma yana sane da ita wato yana sane suna sane da shi wannan bawan Allah suna ɗaukan ɗawainiyar da ta shafe shi amma ba laifi mutanen da suke anguwar in akwai taimakon da ya dace su ma su haɗu su taimaka masa ba a anguwa a ce an rasa wadda zai taimaka sai an je wata anguwa ba wannan ma wani bawan Allah ne ya ba da riga da wando da hula ya ce a bai kwamitin marayu sannan wani ya ba da takalma guda kafa takwas shi ma ya ce a bai kwamitin marayu har ila yau wani bawan Allah ya ba da gari leda sha uku shi ma ce a baiwa kwamitin marayu wannan ma wata baiwa Allah ne ta ba da kaya na ƙananan yara set biyu ɗinkakku ta ce a baiwa kwamitin marayu sannan wannan ma har ilayi wata baiwar Allah ne ta ba da turmin zani biyu ta ce a baiwa kwamitin marayu sai kuma taimakon da aka nema jiya an tara a wato an samu kuɗi naira dubu ashirin da ɗari takwas da hamsin a ƙarƙashin wannan taimako takardu yau na ga an ji bayanin hakan ne sun ƙaru na masu neman taimako da majinyata masu hidimar asibiti ciki wani ya rubuto gashi likita ya tura shi a irin x-ray ɗin nan ba a san kuɗin nawa ba ne ba kawai ya kawo takarda da kuma masu kawowa takaddun magani ba a san nawa bane ba gwanda na magani za a iya zuwa a san cewa ko nawa ne amma irin na x-ray da sauransu ba a san ko nawa bane ba banda haka ajiya takaddar da aka karanta na mai neman taimako wadda ta ce ita mareniya ne ita da mahaifiyarta da kannanta wadda ta ce ba in sun kai azumi sai garin kwaki da kunu da suke nemowa sadaka a waje suke sha to wani bawan Allah ya ce ya ji yana kwance a ɗakinsa ya ji a rediyo sai abin sai da ya zub da hawaye to sai ya aiko da ya ce duk da cewa shi mai ƙaramin ƙarfi ne amma ya aiko da kwanan shinkafa biyu ya ce a baiwa wannan baiwar Allah sannan wani ma ya aiko da ledar gari irin na zahiran dinnan shi ma guda shida ya ce a bayar sannan kuma da wani da ya ce ya zo ya samu malan cewa mahaifiyarsa ta ce ita wannan mata in za ta iya zuwa gidanta kullum ta je ta rika karban abinci har ƙarshen wannan watan to abin takaici shine lambar da ta rubuto tun da safe muke kira har yanzu alfa take kaga ba yadda za a yi sai mu biye wasu kenan ai ai barazana ne mala kawai dan ta rubuto dan ta a to balancin da safe sai su bar wayarsu sai su rubuto wa lamba cikakke ai dan ta ji ne ta sake rubutowa ba wai za a sabe wani bane eh to wala to kudin marayu matan sun ko wani bawan Allah ya bada naira 500 yace a a bayo kwamitin marayu takaddun tambayoyi malam suna da yawa sai dai a yi abin da ya sawwaka sai kuma insha Allahu gobin Allah kan mai wannan tambayar yana cewa Allah shi gafarta malam ko kuma ba tambaya bane yace malam dan Allah ka yi nasiha akan yan uwanmu yan kasuwa malam idan ka shiga kasuwa zaka ga malam a kowane layi a kasuwa sai ka ga ana ta yin sallah safu safu bayan kuma ga masallatai a kusa da su shine nake so malam na rubuta wannan takarda dan Allah ka jawo ƴan kasuwar mu na kasuwar azare akan muhimmancin zuwa masallaci su sallah sahun sahun ko layi layi ka ba a so ya bargun kayan sa ko to ana bari ai saboda sallah ne idan dai akwai masallaci a layin ku to ai ya zama wajibi ku je ku raya wannan masallaci ba ta wuce minti sha biyar za ka yi ka dawo ka yi awanni masu yawa ka sake komawa ka yi minti sha biyar ka dawo da ka a daure a cije a je a yi sallah tare da jama'a ya fi ribar da za ka samu ta wannan yini ɗin allah ya shirya da mu baki da
mai wannan ma yana cewa allah shi gafarta malam malam wato duk da duk da ma dai an sani Allah ya yi alkawarin cika wuta da shedan da rundunarsa amma kuma an ce a tunasar domin tunasarwa tana amfanar da mai imani mala a tsoratar da waɗansu ƴan uwa ƴan uwana matasa a garin nan namu na azare a unguwar GRA waɗanda suke kiran kansu da suna Ulsa Group ba sa yin azumi malam kuma idan ma har ya tabbata ba su da lafiya don suna da ulsa ai yana da kyau su ci su sha a boye ne amma sai kaga sun fito gaban jama'a suna cin abinci matasa ne balagaggu
oh ulsa group masu ulsa ne to ai kuma ba a izgili da cuta sannan kuma kamar yadda aka faɗa shi watan yana da alfarma an ce musulmi ya girmama shi in kana da larura da ta sa ka ci abinci bai dace ka fito kan titi ka zo ka ci abinci ba ko a gida ma ba za ka ci a gaban wasu ba wadda in suka ga za su ce a kasan duk wanda ya ganka yanzu kana ka ɗauko ɗumaman ka yaya da ɗan hantsi da ce wani lafiya kuwa to sai ka samu gefe ka ci abincinka ka goge bakinka ka wanke ka shiru ka fito amma ba wai ka fito da shi kan titi don kai ne sarkin alsa kai ta ci a wannan kuskure ne Allah shirya da mu
mai wannan tambaya na cewa malan tambaya ta ita ce Allah ya gafarta malan ni sojan ruwa ne wato navy malan muna aiki ne a Port malan wasu lokutan akan yi postin dinmu saman ruwa wato teku muna gadin jiragen ruwa masu dakon mai wato crude oil mala a tsakiyar ruwan nan malam akwai wani sanyi da ake mai ratsa jiki har tana kai ga sai an ba mu foreign wine wato wata yar giya ne da yake sa mu ji karfin jikinmu to malam muna da uzuri ne a matsayin mu na musulmi ko yaya babu hangare sai dai a ji wani abu amma ban da giya manzon Allah ya ce kaɗan ɗin giya da mai yawanta duka haramun ne ko magani ba da kai da giya ba balle dan ka sha ta wai kai ma maganin sanyi babu hanzari wajen amfani da giya akan wata larura Allah ya shiryar da mu to bari mu karanta wannan ta kasance ta ƙarshe a yau kenan yana tana cewa malami ne ne hukuncin mijin da yake yi wa matarsa barazana da saki tana yin abu kaɗan sai ya ce zan sake ki malam kullum aikin kenan zan sake ki na'am shi saki ba a wasa da shi ba a kuma barazana da shi a zuwa yake yi in hali ta kama amma ka dinga tsorata mace da za ka sake ta kaga wadda take jin wannan ai ba za ta ji daɗi ba kuma annabi ya ce baya son saki ɗin ai bai dace ba a ce ka samu matarka kuma kullum in ta ma kuskure da babba da ƙarami ka ce kai za ka sake ta wannan bai dace ba akwai hanyoyi na ladattarwa wadda su ya kamata a ɗauka maimakon shi fa saki shine ƙarshe a wajen rabuwa to kiransa ma ba shi da kyau balle kuma aiwatar da shi na'am Allah shirya da mu to iya tambayoyin da za a karanta kenan wanda ba su ji nasu ba sai su hakuri sai gobe idan Allah ya kai mu sai waɗanda suka rubuto suna so a sanya su a cikin addu'a daga ciki akwai wani ɗan agaji ba shi da lafiya ya turo ce malam da sauran yan uwa su sanya shi a cikin addu'a Allah ba shi lafiya da ma wasu da suke kwanta a asibiti sun rubuto wasu kuma suna gidaje su ma ba su da lafiya Allah ba su lafiya ciki akwai wata wadda ta ce sha'anin jinni ya dame ta har ta kai da tana ga kamar za ta rasa ranta saboda yadda suka dame ta suna so a sanya ta a cikin addu'a Allah ya yi mata akwai wani ma da ya ce akwai mahaifiyarsa ba ta da lafiya yana so a sanya ta a cikin addu'a Allah ya ba ta lafiya da ma wani da ya ce akwai wani laruri na jinya da yake damunsa fiye da shekara guda yana ta magani yana so a sanya shi a cikin addu'a Allah ya yaye masa da kuma wani da yake da tace da wani da yace mallam ina so a sa yaro na a addu'a sakamakon wata aqida da yake yi kuma aqidar ba ta da kyau shine nake so ƴan uwa musulmi su sa shi a cikin addu'a albarkar wannan wata Allah ya kubutar da shi ya raba shi da ita kuma ya shiryar min da shi to da ma dai wasu da suka rubuto suna da yara waɗanda suna kaman suna da ɗabi'a ta kangarewa da shaye-shaye da kuma wasu masu jarrabawa da wasu ma'aikata da suka yi ritaya suna neman haƙoƙinsu a gun hukuma duk baki ɗaya suka ce a sanya su a cikin addu'a Allah ya ba su nasara da kuma wasu da suka ce bashi ya yi musu yawa da mata da zaurawa masu neman aure baki ɗaya kowa Allah subhanahu wata'ala ya san bukata kuma ya san wato damuwar da take damun kowa masu bukata Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi masu damuwa kuma Allah ya yi baki ɗaya
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين Liman.